الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد باب من لطم عبده فليعتقه من غير إيجاب أتكلم كو ina jin mun karanta hadisai guda uku a ciki da na 176 zuwa na 178 ko za mu tashi na 179 babu mallata ma'abdahu falyu'tiqhu min ghairi ijabin duk mutumin da ya mari bawansa tas to falyu'tiqhu min ghairi ijabin kafararsa shine yanta wannan bawan nasa amma ba a ce tilas bane mun karanta magana al-imam an-nawawi a cikin sharh muslim da ya sharhin wannan hadisin da kuma maganganun da ya ambata mana da fuskokinsu حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك فقلت شعبة قال حدثني شعبة حدثني أبو شعبة عن سويد بن مقرن المزني مزني ورأى رجلا لطم غلامه فقال أما علمت أن الصورة محرمة رأيتني وإني سابئ سبعة وإني سابئ سبعة إخوة على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا إلا خادم فلطمه أحدنا فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقه وأن حديث محمد بن المنكدر شعبة يتي محمد بن المنكدر يتي من مصمك وعي سننك فقلت سينتي شعبة يتي سنانا شعبة قال حدثني أبو شعبة شيء محمد بن المنكدر يتي ما شعبة تو بابن شعبة يا بلا باري بابنك كي باك من اللوكة يا بان حديثي واي سننك با شعبة با تو حدثني أبو شعبة عن سويد بن مقرن المزني يتي ورأى رجلا shi suwaidu bin muqarrin almuzani mun faɗe shi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi ko suna ɗaya daga cikin sahabban manzo yana ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun faɗe shi a satin da ya gaba karatun baya wa ra'a rajulan latama gulamahu a daidai lokacin da ya bada wannan hadisin ya ga wani mutum ne ya maru bawansa mutumin ya maru bawan shi shi bawan mutumin ba bawan shi suwaidu ibn muqarrin din ba faƙala sai ce amma alimta anna surata muharramatun shin baka san cewa sura haramun bane a mare ta sura nan ne alwajhu alwajhu wancan hadisin aifa inna Allah ta'ala khalaqa adama ala suratihi daga cikin fassarorin da aka yi ala surati hadal wajhi yadda kaga wannan mutumin a fuska yana da hanci ɗaya mai kafafe biyu da idanuwa biyu da goshi da baki wanda aka tsaga shi leɓe sama leɓe ƙasa da haɓa mai fitar da gashi da kumatu dama da hagu to haka Allah ya halicci annabi Adam shi ne surar da ake nufi ba ana nufin wani wani ka kalle shi a ce akan haka aka halicci annabi Adam ai da zamuwa ko akwai wani bai da kyau shi ne abin da nake nufi in sai na fassara da hausa ba akwai wani bai da kyau to ana in an ce suwa ana nufin kira ba ana nufin yanayin su ɗaya ba to amma alimta anna surata muharramatun baka san cewa surar da Allah ya halicci annabi Adam a asalin ta ba wato fuska haramun ne a taba ta ba a duka a fuska shi sa ya hatta a mace manzon sun ce wala tadribil wajha wala tuqabbih kada ka bigi matarka a fuska sannan kuma wala tuqabbih kai ka zage ta ka rika munana mata kana cin mata mutunci to shine sai Suwaid ibn Muqarrin yace ra'aytuni wa inni sabi'u sab'ati ikhwati yace wallahi da nake baka labarin nan na taɓa tsintar kaina ni ne na bakwan mu bakwai ‘yan uwa ne dukkaninmu babanmu ɗaya mu bakwai ala ahadi rasulillah su sama a zamanin annabi muke dukkaninmu sahabbai ne mu bakwai malana illa khadimun ba mu da komai sai bawa muke da shi falatamahu ahaduna sai ɗayan mu ya mari wannan bawa akwai ruwa ta zo da cewa wannan bawan mace ce ko baiwa mun karanta fa amara nan nabi su salma an nutiqahu manzo sama ya ba mu umarnin cewa mu yanta wannan bawa a matsayin kafara tunda an mare shi ko an mare ta to abin da zai zama kafara shine a yanta ta to kun gani a can hadisin baya fassara ko falyastaqdimuha fa idza staghnaw khallu sabilaha da suka ce laysa lahum khadimun ghayraha ba su da wani bawan da ba shi ba ko ba su da wata bai wadda ba ita ba manzon sama ya ce musu to shike kun ga min ghairi ijabin din kenan tarjuma al-imam al-bukhari ta fito حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا فراس عن أبي صالح عن زازان أبي عمرو قال كنا عند ابن عمر زازان أبو أبو أبو عمر أن أنبتشي أتشمبايا من فدشوا أنا شي مس أبو عمر أنا شي مس أبو عبد الله ده أنا مس هن الكنية قال يشي كنا عند ابن عمر yace wallahi wata rana muna wajen malamin mu sayyidina Abdullahi dan Umar sahabin Annabi sallallahu alaihi wa sallam fada'a bi gulamin lahu shi yace a kira masa wani bawansa qad darabahu wanda ya riga ya masa duka ya duduki wannan bawan nasa sayyidina Abdullahi dan Umar ya duki bawan shi san sai yace a kira mishi shi faka shafa an zahari sai buɗe bayan bawan nashi ya buɗe bayan shi faqala ayuji'uka ayuji'uka shin ciwon nan dukan nan na ma zafi ayuji'uka yana ma raɗaɗi a wata riwayar aka ce auja'atuka shin naji maka ciwo yana ma zafi sayyidina abdullahi dan umar ya tambayi bawansa da ya duka al-imam an-nawawi a cikin sharh muslim yace ya duke shi ne ala tsariqit ta'adi don ya ladabtar da shi shi yana ganin kamar dukan da ya masa ya wuce gona da il fassara farko kenan ko kuma a'a ضربه على طريق التعذيب فتبين له أنه لم يدرم شيء بين أجريش دقباء شيء بيلي فنبا وشين سيدنا عبد الله dan Umar radiyallahu anhu ma ce a kira masa shi ya buɗe bayan bawan nasa ya ga gaya ya masa hudu hudu da bayansa ga bulala nan ta kwanta a bayan shi da bulala ta yi hudu hudu a bayansa to shine sai ya ce a yuji uka shin wannan dukan yana ma zafi yana maka raddabi kana jin alwaj'u hmm ga waj'ur ra'asin nan fa akwai la'ashi akwai shi a larabci fa malam imrana waje ra'as akwai shi ƙala sai ya ce la ya ce wallahi bai mun zafi fa'a ta ƙahu duk da haka sai sai na abla dan umar ya ce ya yanta shi sun marafa a udan min al'arzi sai sai na abdullahi dan umar sai ya ɗauki wani icci ud icci ya ɗauki icci wani irin iccen nan kamar misalin ka ce irin na ruru diddiga diddiga sai ya ɗauki wata diddiga haka ƙwara ɗaya sai ya ɗaga shi ya haka ya nuna ma almajiransa da suke ganin abin da ke faruwa faƙala sai ce mali fihi min al'ajiri ma ya zinu hadha al'uda ya ce wannan yan tashin da na yi ba ni da kwatankwacin lada girman wannan iccen abin da na yi kafara ce na fanshi kaina ne ba ladar da za a ba na yi ne a matsayin kafara na yi ne a matsayin kafara al'imamun nawawi rahimahullahu ta'ala ya ce yana musu bayani a matsayin cewa ba yi da ladar wannan abu da ya aikata na yan tashi asali yantawa Allah ta'ala ya yi hassan Allah ta'ala ala itki raqaba fa naqtaha mal aqabata wa ma adraka mal aqabatu fakku raqabati Allah ta'ala ya ce fa naqtaha mal aqaba me ya hana ka falakta hamal aqaba me ya hana ka ka tsallake tarnaki da aka sa kuma adraka mal aqabatu me ya sanar da kai abin da ake ce ma tarnaki da ake son ka tsallake shi Allah ta'ala ce fakku aqaba dan tawiya tun yana cikin bauta ka yanta shi ba karamin lada yake da shi ba lada ce babba a ciki to amma shi wannan kafara yayi sai na abdullahi ya ce bai da wata lada فقلت يا أبا عبد الرحمن لما تقول هذا شيني نشي ما سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ميسا كشي فدن هكا دو ولن مغنغن قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من زال صلى الله عليه وسلم ينا cewa أو قال ko ya ce man daraba mamlukahu haddan duk wanda ya bigi bawansa a matsayin haddi lam ya atihi alhali bai aikata abin da za a masa wannan haddin ba malamai sun ce yi amfani da an yi amfani da haddi ne nan a matsayin dukan da kila ya kai yawan haddin in aka yi mutum bulala arba'in to ya kai matsayin haddi ƙasa da arba'in to shine ta'aziri amma in ya kai arba'in to ya zama haddi domin shan giya daga arba'in ne zuwa tamanin haka yake haka sahabbai suka tabbatar daga arba'in zuwa tamanin ake ma mutum haddi to babu haddi ƙasa da bulala arba'in babu ƙasa da bulala arba'in sai dai a yi sama in ko aka yi ƙasa to ya zama ta'aziri ke mun fahimta har in ba kuma ta ba na yi bayani ran nan akan hadisin la yajladu ahadun fawqa ashrin illa fi haddin min hududillah ba a dukan mutum fiye da bulala goma sai idan haddi ne akwai malaman da suka ɗauki wannan hadisin ala zahirihi kan cewa ko ɗalibi ne a makaranta ka a duke shi ya wuce bulala goma amma shehu isam taimiyya yana ganin za a iya ta'aziri har da kisa ba yi in aka ga mutum kawai ya ɓanna shi ta yi yawa shi to wannan mutum ya koma cikin aljinayat da al'uqubat a babin fiqhu zai ga sabanin da malamai suke da shi akan waɗannan mas'alolin to duk wanda ya duki bawansa akan wani haddin da bai cancanta a masa ba aula tsama wajahahu kuji kuji fiqhu aula tsama wajahahu ko ya duke shi a fuska ya mare a fuska kun ga shi ba sai haddi ba mari kawai a fuska to kaffaratuhu an yu'tiqahu kafararsa kawai ita ce ya yanta shi kun ga shi shi marin fuska shi daban ne duka kuwa duka kuwa na jiki to sai ya kai na haddi kun fahimta laɗama wajahahu ya mare shi a fuska to wannan kawai kafaratu an yi amma idan duka ne a jiki to sai hatta ya buluga manzilatal hadd sai ya kai matsayin haddi amma ina aka mutum ta'aziri ko da daga baya bawa sai aka fahimci cewa kila bai cancanta a masa wannan ta'azirin ba to ba za a ce an masa kafaran ba ba za a ce a yanta shi ba sai dai kila daga nan wajen kuma sai mutum ya dan yi mashi wani abu sai to aikin ka na wata daya na yafe kakkaje sannan kuma abincinka da ake sa maka da nama biyu to yanzu za a rika dora maka nama biyar kaga ai ba aiki kuma ga cin nama ai sai a ga mutum yaya sai kawai ka ga aje wani timbi to wannan shi ne so da ka diddai waɗannan hadisan suna tabbatar mana da min ghairi ijabin cewa ba tilas ba ne wannan kafara amma idan mutum ya to ya sauke nauyi a wajen Allah ba a fatan ya je gaban Allah kuma suna shari'a da wani waɗannan bayin a lokacin da ake da su ɗan uwanmu ne so da ka wannan misalinsa kamar yadda na faɗi a satin da ya gabata ka ɗauka kamar irin yaran gida da ake ɗaukar su aiki ko kuma a shago ko kuma dukkan waɗanda suke ƙarƙashin mutum suna aiki a ƙarƙashinsu kowa a tsare masa hakkinsa a bashi abin da ya cancanta sannan kuma a kyautata masa a bashi hakki sannan a masa ihsani babu kisasil abdi babin kisasi da ake yi ga bawa ake yi na bawa kisasi da ake yi ma bawa me kisasi kisasi shine a rama masa ai asalin alkisas alkisas shine attatabu ko attatabbu wa qalat li ukhtihi qussihi ai ittabi'i atharahu maman annabi Musa alaihi salam ta ce ma ‘yan uwarsa ƙussi biki ga ina za a tafi da shi فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحسنا التقاط سكت انشيش yake nan maman annabi Musa ta ce ma ya uwarsa qussi ta ce ma yayan annabi Musa qussi hay ittabi'i atharahu shi bi ki ga ina za a tafi da shi sadaka fa basu raddihi an junubin wa hum la yash'urun to to shine kisasi shine abi maka haƙƙinka ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون قصاصي كينا sannan kuma can Allah bayan ya gama lissafa a abin nan a ma'ida sai ya ce me wal juruha qisasun wal juruha qisas idan wannan can an lissafa wa katabna alaihim fiha anna an-nafs bin nafs kaga rai da rai sannan wal aina bil aini sannan wal'uzuna bil'uzuni sannan wal'amfa bil'amfi sannan wasinna bisinni amma wal juruha kisasu ومن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون كاري كساسي كينا شيني أبيمك حكينك شيني كساسي تو يا أكي ما باوا كساسي إن أنزل كيش شن باوا أنا ده حكين أمسك كساسي mai gidan shi ya cuce shi ya ake masa حدثنا محمد بن يوسف وقبيسة قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن عن ميمون بن أبي شبيب عن عمار بن ياسر قال سيدنا عمار رضي الله عنه شين حديث يكيزوا غريش يتي لا يضرب أحد عبدا له babu wani mutum da zai duki bawansa wa huwa zalimun lahu alhali ya zalunce shi a riwaya abdurrazzaq a cikin al-musannaf al-imam abdurrazzaq ya ce zulman bai ce huwa zalimun ba ya ce man la yadribu ahadun abdan lahu zulman wa huwa zalimun lahu din da yake a matsayin zalunci illa uqila minhu yawmal qiyama face ranar lahira sai an fitan masa da haƙƙinsa idan ka bari a duniya ba a fitan mishi da haƙƙinsa ba to sai an je lahira sai an fitan masa da haƙƙinsa ai su ne farkon abin da za a fara hisabi a kansu ko addima addima matakin farko ai in ka taba in ka bigi mutum haka ai ka tayar mishi da jini ba wai sai an yanke shi ko an fille masa jiki wata gaba ba dima din nan ana nufin ko dukan shi kai ka ta ka taba jinin shi a inda jini a jikin zai ji to kaga shine addima'u din nan awwalu ma yuhasabu bihi bainan nas ad-dima jina ne jina ne za a fara hisabi a haƙoƙin mutane wani ya duki wani a rama masa wani ya duki wani a ce kaza wani ya duki wani a ɗibo ladan wancan a ba wancan addima sannan a kawo a dawo alhukukul adabiyya alhukukul adabiyya su ne wani ya gulma da wani wani ya wani kazafi wani ya wani sharri su ma da a dawo da waɗannan haƙoƙan su ne alhukukul adabiyya to to shi ne wannan in aka je lahira sai an yi wannan kun ga abin yana da yana da haɗari tun a duniya a yi mutum mutum kai ya zalunci wani حدثنا أبو عمر حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو جعفر قال سمعت أبا ليلى قال خرج سلمان فإذا علف دابته يتساقط من العاري فقال لخادمه لولا أني أخاف القصاص لأوجعتك حديثي يا تيا وجن أبو ليلى أبو ليلى تابعين yace kharaja salman wata rana salman al-farisi radiyallahu ta'ala anhu ya fito fa idza alafu dabbatihi yatasaqatu sai kawai sai ga madaurin madaurin abin hawansa ko jaki ko doki shine alaf yatasaqatu sai gashi yana faduwa kasa ya ja jaki haka kawai sai igiya ta yi kasa min al-ariyi shikenan kawai ta fada a wajen da aka daure aka daura raƙuma ko kuma jakin ko dokin al'ari wajen da ake daura raƙuma kawai ta fadi me kenan bawansa bai tsaya ya yi masa abin da ya sa shi bai yi ba ka ɗaure min shi da kyau ka sa masa linzami da kyau ka ɗora min siddi da kyau ka ba shi ruwa ya sha ka ba shi abinci ya shi a shi wannan bawan bai yi wannan aikin ba sai ga shi kawai salman faris yana hawa doki kawai sai ya ja haka kawai shi kenan sai igiya ta yi ƙasa فقال لخادمه سيتي مباون سمي مسا هدما لولا أني أخاف القصاص يتي والله با إذن إنا جن صوران كأي أفتن مكة حج كبار اللاهرة لا أوجعتك والله دا سينا مكة سينا سيكا دجيكي سينا مكة غدو غدو دجيكينك سينا فبسا مكة جيكي يتي مسا هكا yace to amma ina jin tsoron kisashi ka aje ranar lahira maka abinda a duniya na maka abin da ya wuce matsayina to kada in yi haka mun gane ya ya ce haka ya tsoratar kaga nan ana barin halal dan kunya kenan sayyiduna umar bin al-khattabi radiyallahu ta'ala anhu yace inna lanatruku 70 baban min al-halali khawfan min al-wuqu'i fi babin wahidin min al-harami ya ce muna barin ƙofofi saba'in na halal domin kada mu afka a cikin ƙofa ɗaya ta haram ƙofa ɗaya ta haram sai ta sa su kulla ƙofofi saba'in na halal abu kaza halal ne abu kaza halal ne amma suna jin tsoro kad yufdil halalu ila fi'li haramin to fa yasudduna tilka tuq kun tuno da hanyoyinku guda hudu ko ko ba ku tuno da su ba hanyoyin da alimamu alƙayyim ya faɗe su guda hudun nan kai an ta ga'ib ko kana nan biye nan ka je ka ba da kuɗi mai yawa su karanta maka wannan karatu ka biya an sha da kai حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل كونغا كونغا إن ونم أمسلنتي تنفرقوا ما أيدادا ba a yadda wani yana da wani matsayi kawai shi ke ya rika dukan jama'a ba shahid na amur ibn al'as yana gwamna a masar wata rana ɗan shi ɗan shi ya samu wani kawai ya ta shauɗa mai bulala wannan mutumin ya ce wallahi la'arfa annaka ila amiril mu'minina ya ce wallahi sai na kai kara wajen sayyidina Umar ya taso daga Masar ya zo har Madina tafiyar watanni dan ya kawo kara cewa ibnu ibnu al-amiri darabahu dan gwamna ya dukai sayyidina Umar da ya zo sai ya rubuta ma sayyidina Amr ibn al-As wasiqa yace la ta'tiyanna wabnuka maza maza kai da ɗanka ku zo ko la ta'tiyanna wabnak wawul ma'iyati ka zo wa yusahibu kabnuka ko wa ma'aka bunuka a tare da kai ku zo da ɗan aka zo da aka zo aka tabbatar da cewa ya duke sai na umar ya ce to akan amirul akan gwamna amr ibn al-azza a rama ya cire rigar shi a zane shi a zane gwamna wannan bawan Allah ya ce ba shi ya duke ni bai ce amma ai da saninsa shi ne shugaba ɗan shi kuma ya duke ka saboda shi ɗan gwamna ne shi wannan mutumin ya ce ya yafi duka ya yafi ga baki ya ce dama yi haka ne domin a tabbatar ma masu rauni hakkinsu wannan ba shi ne musulunci fa su shi ke na wani ya zo ya ta cutar da al'umma to kaje wannan shine musuluncin mu kuma lokacin da al'umma ta koma haka take yi to al'umma za ta fi daɗi adalci shine adalcin da ake magana kansa kawai ba za a zo wani kawai shi ke nan ya zo rika cin buguzun da mutane shi kaza ne kawai ya yi abin da ya ga dama ba Allah shi kyauta to mu bar shi haka shi karatu na gaba